بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗauki da ya sare haduwarmu a wannan yammaci yammacin litinin ɗaya ga watan sha'aban a shekara ta biyu na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shine sha biyar ga watan uku shekara ta 2021 a lissafin miladiya wannan shine zamanmu na 24 ko a tattaunawa da muke yi ta mako-mako akan sunna da tarihin masu inkarinta da aƙidunsu da shubuhohinsu wani shi ne zama na hudu kuma akan ash'ariya ko al'asha'ira mun fara tattauna abubuwa na ɓarna da suke cikin wannan aƙidu da wannan mazhaba take tafi da shi duk da da'awar da suke cewa su ne suke rike da tutar gaskiya bal suna kiran cewa su ne hakikanin ahalus sunnati wal jama'a kullum muna magana akan cewa ahalus sunnati wal jama'a hakika su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka bi hanyarsu har zuwa kiyama duk wanda yake kan hanyar sahabbai fahimtarsu da yadda suka ƙudurci aƙidar musulunci da yadda suke girmama masadir na shari'a ƙur'ani da sunna ya tafi akan haka tonin su ne ahalus sunna to abu na hudu da za mu tashi a kansa daga cikin abubuwa da suke na ɓarna a cikin wannan aƙidu ko ƙa'idoji da ‘yan mazhabar ash'ariya suka zo da su na hudun shi ne tauye wadda suke wa zahirin alkitabu wa sunna ta na ƙusuhun lizawahir alkitabi wa sunna kullum daga cikin abin da suke kira zuwa gare shi suna tsoratar da mutane kar abu zahirin alkur'ani kar abu zahirin sunna tare da cewa suna ƙoƙarin su yi tawilin wannan zancen nasu idan sun ji an shanna'a musu an tsananta magana a kai sai kai jama'a yaya za a yi ku ce bin zahirin alkur'ani da sunna barna ce ko kuma ku kaskanta wannan abu ya zama ba kwa kimanta zahirin alkur'ani ko zahirin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji suna cewa ai abinda ake nufi dole ne mutum ƙur'anin nan ba zai fahimce shi ba sunnan nan ba zai fahimce ta ba sai ya bi wasu ƙa'idoji na hankali su ne wanda muka yi magana a kansu makon da ya gabata idan ya tabbata an bi waɗannan ƙa'idoji to shine ne za ka yi aiki in ba ka yi aiki da waɗannan ƙa'idojin ba to kamar ka rungumi zahirin kawai ka yi aiki da shi kuma yadda za mu ji a abu na gaba bayan wannan wato na biyar har suna hukunta cewa yin hakan ma ko kafirci ne ko kuma yana kaiwa ga kafirci za mu zo mu ji to wannan abin da ya shafi zahirin alkur'ani da zahirin hadisai waɗannan mutane umumin ahalil kalam ma duk haka suke mazhaba su kenan to amma dai su ash'ariya kasancewar su rubuta littattafai kuma an samu littattafan nasu wanda suka rubuta ka'idojin nan suka bayyana kamar yadda dai mun sha faɗa akan haka to nasu ya fi bayyana saboda abin da ke ciki kuma ya yaɗu a hannun mutane har ya zama saboda sun dangana kansu ga cewa su ne ahalus sunna to suna ganin da ƙarfi suke faɗin maganar kai da kake bin ƙur'anin kai ne baka fahimci alƙur'anin ba wai dole ne ka aje abin da ka fahimta na zahirin alƙur'anin nan ka auna shi da ma'auni irin nasu na hankali in ya dace shi ne za ka yi aiki da ƙur'anin in bai dace ba kuwa dole ka ajiye alƙur'anin ka kama abin da su suka fahimta na lamarin hankali wa zalika bi za'mihim annaha tuhimul kufr saboda suna riya cewa nassoshin alkur'ani da nassoshin hadisi tuhimul kufur subhanallah ma'ana suna ihamin idan ka karanta alkur'ani akwai ayoyin da wai za ka fahimci kafirci a cikinsu in an tsakawa mutum ya faɗi wannan magana sai a ga kamar ba shi da hankali to kuma dai duk da haka sun duk da hakan su ma a nitsan suke faɗi a kunciyar hankali suke ganin kuma wannan ita ce gaskiya cewa lalle wasu ayoyin na alkur'ani dole ne ka canza ma'anarsu in ba haka ba to za ka fahimci kafirci kuma za ka ƙudurci kafirci kaga dai a dunkule kenan ƙur'ani yana kira zuwa ga zuwa ga kafirci wannan magana munin ta ba ƙarami bane yawwa saboda suna ganin ƙur'ani da sunna suna nuni zuwa ga kafirci wa ma la yaliqu billahi min an-naqa'is wal uyub da kuma duk abin da da bai dace da Allah ba bai kamata a dangana wa Allah shi ba abin da ya shafi tawaya da naqasa da aibobi ar-razi fakhruddin ar-razi yana cewa wa amma zawahirun naqliyatu al-mush'iratu bil jismiyyati amma zahirin qur'ani da hadisai da in an karanta su suna nuni zuwa ga a fahimci al-jismiyyati wal jihati cewa Allah jiki ne kuma yana wata jiha yana wani bangare kenan da za a iya nuni zuwa gare shi to sai ce faljawabu kulliyun an za a ba da wata general amsa ga mammiyar amsa akan wannan ita ce annal qawafi'a al'aqliya ƙa'idoji na hankali waɗanda suke yankakku ne babu kokonto a cikinsu yaƙini suke nuni zuwa gare shi dallat lalle sun yi nuni alamtina iljismiyyati wal jihati akan cewa ba zai yiwu a ce Allah jiki ne ko Allah yana wani bangare ba don haka duk abin da ka karanta na nassi a ƙur'ani ko a hadisi wanda yake nuna cewa Allah jiki ne da shi ko kuma yana wani bangare yana wata jiha gabar yamma kudu ko arewa ko sama ko ƙasa to wannan nassin ya saba ma hankali hankalin da yake shine yaqini kuma kun san sun yi bayanin kuma mun karanta a baya cewa nassoshi ƙur'ani da hadisi saboda lafuzza ne to ba su nuni zuwa ga yaƙini shi lafazi ba iya samun yaƙini a cikinsa da haka duka kokonto kawai suke nuna ba duk wannan ba kuma ta ba mun karanta wannan lafazi na jism da jiha yana daga cikin lafuzza da su ahalul kalami su suka kawo suna ganin cewa akwai wasu daga cikin siffofi da Allah ya siffata kansa a cikin alkur'ani da su ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da su a cikin hadisansa in an karɓe su a yadda suke to ashe kenan ubangiji mai siffantuwa da waɗannan siffofi to ashe jiki ne su kuma a aƙidarsu ta hana tarkibi cewa Allah ba murakkab ba ne an ce murakkab shine abin da aka haɗa shi daga wasu abubuwa da za a ce ga kaza ga kaza ga kaza su suka haɗa shi tunda suka kore wannan to duk abin da zai nuna wani abu na irin wannan a fahimta irin ta ɗan adam to sai su ce ya yi nuni zuwa ga jismiya su kira shi tashbihi ko tamfili don haka sai su ce sai a korewa Allah ba za a dangana masa duk wani abu wanda in an karanta za a fahimci cewa shi jiki ba ne so in kun lura shi kuma wannan wani babban kuskure ne da suka fada bayan sun riga sun yi kiyasin Allah akan halittarsa ko yawwa kiyasi suka yi suka kamanta Allah da halittarsa shi yasa suka ce ma'ana su duk abin da suka sani a duniya dan adam da ko ba dan adam ba duk abin da ka ganshi ko dai jiki ne ko sifa don haka duk abin da za a ce ga wani abu mai suna sifa ko hannu ko ido ko kafa ko fuska sai su ce to wannan ai ba zai yiwu ba in ba jiki ba ne to su kuma sun riga sun yi hukunci cewa Allah fa ba jiki ba ne tun da ko ba jiki ba ne to ba zai yiwu a ce yana da hannu ba ba zai yiwu a ce yana da fuska ba kuma ba za a dangana masa jiha ba jiha shine wannan bangare a ce yana wani wani yanki ko wata wani dama ko hagu ko sama ko ƙasa ko maka gabas da yamma ko kudu ko arewa duk wannan ba za a dangana wa Allah ba domin in an yi haka an masa hayyizi hayyiz shine occupying space shi ake nufi da hayyizi wato ya shiga wani wuri kenan wani abu yana zagaye da shi shi kuma dai wani makani yana riƙe da shi to su kuma a tasawurinsu da suka ɗauko daga philosophers yan falsafa shi Allah kawai samamme ne akwai shi ba tare da siffa ba tunda ku haka yake to ba za a dangana masa abin da zai nuna jiki ba ne ba za a dangana masa abin da zai nuna za a iya nuni zuwa gare shi don haka duk nassin da ka karanta mai wannan irin isharar to zai iya kai ka zuwa ga kafirci don haka ka rabu da shi domin in ka ce Allah jiki ne ka kafirta in ka ce Allah yana wani bangare ka kafirta tunda ku haka ne zahirin alkur'ani kuma yana nuna waɗannan abubuwa to dole ashe kenan a canza ma'anar waɗannan ayoyi in kuma hadisi ne a ce ko a ce ƙarya ne ko a ce bai inganta ba an fahimci wannan nan can shi yasa ai suna da ka'idar su da suke faɗi wajibi ne a tsarkake Allah daga duk abin da yake ihamin kamanceceniya da bayinsa to ba kaga maimakon da dabarar da za su yi ba wai da ma dabara ba da bin abin da yake shine daidai da za su yi shine su bi nassi yawwa su tabbatar da abin da Allah ya tabbatar shi ko Allah su tsaya a kan cewa ba su san yadda haƙiƙaninsa yake ba don haka lafazin da ya tabbatar shi ne daidai ya fi cancanta a siffanta shi da shi sai su ce na Allah ne ba su sani ba maimakon su ce na Allah dole ya yi daidai da na wanda suka sani ɗan adam ai shi ne kuskuren da suka yi sun kamanta Allah ɗin da ɗan adam shi yasa suka kore duk wata siffa da ta zo a ƙur'ani shi yasa har ma suke cewa wa kullu nassin أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها duk wani nassi na ƙur'ani ko hadisi da ka ji auhama ya yi maka ihamin in ka karanta za ka yi wahamin ka fahimci tashbihi cewa akwai kamanceceniya tsakanin Allah da bayinsa an gane sai suka ce me awwilhu to kai masa tawili kawai ka ce ba haka ake nufi shi ne tawili ka canza ma'anar ka ce fuska a idan za a ce wa Allah yana da fuska ai kuma da shi jiki sai dai a ce me zaci ya ka ce sa za ga suna fassara fuskar Allah da zatin Allah in an ce hannu sai su ce ai ƙarfi ake nufi don haka karka ce Allah yana da hannu ai dan adam ne mai hannu Allah ko ba shi da hannu to gashi kuma Allah ya faɗa sai su ce wannan nassi ne auhamat tashbiha yayi zai tura ka ka fahimci akwai tashbihi kamanceceniya tsakanin mahalicci da abin halitta don haka wajibinka shine me ta'awil aw fawwidhu ko kai tafwidi tafwidi shine a fawwala sanin ma'ana a ce a wannan mu ba mu san me ake nufi ba gaba daya shine fawwidhu wa rum tanzihan ka nemi tanzihi ka nemi tanzihi me ma'anan ka nemi tanzihi ka nemi mafita da za ta baka damar ka tsarkake Allah daga kamanceceniya da bayinsa domin shi Allah lafazin da ya amfani da shi bai dace da shi wannan shine ma'anar zancen da suke faɗi ko ba kamar duk wanda ya ta'awili ai saboda ya ƙudurci cewa wannan lafazin ya dullu alal batil to gaskiya a cikin mutane dai masu kallon gabas sai sallah kuma waɗanda suka yadda da alƙur'ani samun waɗanda suka yi wa alƙur'ani irin wannan yankan bayan don yankan baya me yasa na kira shi yankan baya wani abu ne da aka yi kutu-kutu ta ƙasa tukun aka yanko shi aka yarfar da alƙur'ani aka kore masa muhimmancinsa ba kamar wanda suka karyata alkur'anin ra'asan kai tsaye ba su yi wani tantama ba suka karyata shi amma wannan masu da'awar yadda da shi ne suka ga cewa kai abinda Allah ya faɗa din nan akwai kuskure a ciki abinda Allah ya faɗa akwai kafirci a ciki kuma gashi ya umarce mu mu imani da shi lamarin imani ko dole ne a tabbatar wa Allah tsarki don haka dole ne wannan zancen na Allah ba shi ne daidai ba kaga shikenan Qur'ani babu tabbas a cikinsa duk wani tawili da wani mutum zai yi ya kau da wannan zancen daga wannan gaskiya ba zai ci nasara ya ce wannan maganar ba ta yi tanakusi ga alkur'ani ba gaskiya ba a kyauta yau wahala za a sha kuma ba za a ci nasara ka ce dai abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani ba daidai ba ne naka da ka tuno da hankali shine daidai mafi karancin abin da za a ce shi ne baka da ladabi kuma ka rasa wanda za ka yi wa ladabin sai ubangiji ya fi kowa sanin komai ko akwai wanda ya fi shi kullum muna nana ta wannan babu wanda ya fi Allah sanin kansa kuma babu wanda ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk halittar Allah babu wanda ya fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi alƙur'anin nan ya yadda da shi kuma waɗannan abubuwan da suke ihamin tashbihin agun waɗannan mutanen suna nan a zamanin manzan Allah su shi ma aka saukarwa kuma haka ya yi fasin ɗinsu on ya miƙa su ga sahabbai haka ya karantar da su bai taɓa cewa amma fa banda wannan gun wannan abin da Allah ya faɗa ba daidai ba ne ku zo in gyara muku annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi bai taɓa yin wannan ba don haka zahirin qur'ani shine daidai tuhumar wai zahiri ko amfani da zahiri a rika tuhumar imanin mutane da cewa wanda suka yi riko da zahiri kamar wasu jahile jahilai ne ilimin wannan ilmul kalamin da zurfi a cikin wannan falsafar wasi ne ilimi da shi za a gyara alqur'ani wannan gaskiya mafi karancin abin da za ka ce in baka ce mutum ya aikata kafirci ba ka sassauta ƙasa-ƙasa duk sassaucinka abin da za ka ce shine an yi wa Allah rashin kunya domin an nuna Allah bai sallafa zin da zai amfani da shi ba ni ko ba ku gane sharrin abin ba ne sharrin abin nan ƙuru-ƙuru yake a ce zahirin alƙur'ani ya dullu alal kufri kuma an samu irin wannan masu wannan zancen da yawa sun yi bari ma dai mu ji wasu daga ciki razi har yanzu yana cewa الظواهر المقت المقتضية للجسمية والجهة لا تكون معارضة للأدلة العقلية القطعية التي لا تقبل التأويل لا إله إلا الله ظاهر القرآن waɗanda suke nuna mana jismiya kun ga gane yanzu mai jismiya ma'ana siffofi da suka zo a ƙur'ani wanda in ka karanta su za ka ji ka fahimci ka ɗauki cewa Allah jiki ne da kuma yana wata jiha jiha dai kun fahimci mai duk na yi misalin ɗan to waɗannan la ta kunu mu'aridatan ba zai yiwu su saɓawa wa al'adillatal aqliya dalilai waɗanda suke na hankali alƙafa'iyya yankakku masu yaƙini waɗanda suke fa'idantar da yaƙini allati la taqbalu ta'wila waɗanda ba dama ai ta'wilin su kun ga kenan qur'ani shi zai karɓi ta'wili ko shi kuma waɗannan abubuwan nasu na ƙa'idojin hankali ba sa buƙatar ta'wili yaƙini ne kawai kafa in sun ce az-zawahirun naqliyya dama suna nufin ba dama su cire alkur'ani a ciki shi yasa zamu zo mu bada misalai dangane da hadisai da irin ayoyi da suke yi wa irin wannan a tawili a mu kyale wannan haka albayjuri shi ma yana cewa mimma yuhimul jismiyata daga cikin ayoyin da suke nuni ga jismiyya qauluhu ta'ala fadin Allah madauki da yake cewa waja'a rabbuka waja'a rabbuka to anan akwai bukatar mu dan tsaya mu tattauna wannan me ma'anar waja'a rabbuka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kuma sai ubangijinka ya zo alhali mala'iku sun yi sahu sahu wannan wawun ta hali ne ma'ana a yayin da mala'iku suka yi sahu-sahu ubangijinka zai zo don ƙiyama lifaslil ƙaba'i don a hisabi wannan ayar abin suke nufi gina ko ba haka ba to sai suka ce wannan aya tana nuni kenan mai zuwan nan jiki ne to waɗannan irin ayoyin suka ce su ba za su karɓi irin wannan dole ne a canza musu ma'ana shi yasa anan in sun zo sai su ce waja'a amru rabbika lamarin ubangijinka kuma sai ya zo saboda shi ubangijin a yadda suka fahimce shi ba jiki ba ne baya wani ɓangare ballantana ya baro can ya zo wani wuri an fahimta don haka duk abin da za a ce maji'i da ya'ati duk gaba ɗaya ba daidai ba ne a dangana masa to gashi shi kuma ya faɗa ƙur'ani ya zancen yake shi ne suka faɗi wannan cewa dole ne mai za ka yi ka yi ta'awili ko ka fawwala ma'ana za mu zo mai bayanin me tafwidi din kame da suke cewa suna yi wa salaf ƙarya cewa mazhabar salaf ita ce tafwidi kuma su abin da suke nufi shine tafwidin ma'anar kalmar gaba ɗaya a ce ba a fahimce ta ba abin da ke kuma daidai shine tafwidin ilmul kaifiyya sanin yadda Allah ya siffantu da siffar shi ne ba a sani ba amma fahimtar ma'anar hannu da zuwa da fuska dole abu ne da dole ne ka ce ka fahimce su kaga ba dama ka ce waja'a ka ce ma'anar su ɗaya da wa zahaba ko ba haka bane dole ne ka fahimci waja'a ma'anarta shine itiyani an fahimci wannan da haka ba in ka ce wannan ba mu fahimci ma'anar ba gaba ɗaya an kore ma'anar kenan an ƙaryata an gano wannan za mu zo mu ƙara bayani nan gaba akan wannan lamari haka nan yana cewa wa mimma yuhimul jawariha daga cikin siffofi da suka zo ko nassoshi da suka zo a ƙur'ani wanda in ka karanta su za ka fahimci jawarih gaɓuɓɓen jiki gaɓuɓɓa shine jawarih shine ƙauluhu faɗin sa wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu rabbika wajhu suka ce wajhu ai jariha ce ai gaba ce shi ko Allah laysa murakkaban domin daga cikin ka'idodin su da suke faɗi na kore sufofi na ga mana ai akwai tsariƙatu hululul hawadisi to akwai tsariƙa ta biyu ita ce tsariƙatu tarkibi yawa a yi nafiyun tarkibi duk abin da zai nuna Allah har hada wai har haɗi ne na wasu abubuwa da component da wannan bangare da wannan bangare da wannan bangare ya haɗu to wannan abun ba daidai ba ne dole a korewa Allah don ka in ka ce hannu gaba ce ka ce fuska ma gaba ce ƙafa gaba ce don me za a siffanta Allah da gaɓuɓɓa to ashe kenan jiki ne to tun da Allah ba jiki ba ne to wannan ayoyin dole a canza su ni sai in ɗauka in mutum da hankalin ma zai aiki in dai mutum ya yarda da alkur'ani ba kuskure a cikinsa duk abin da Allah ya faɗa a cikinsa gaskiya ne da sai in tuhumi hankalin mai hankalin maimakon in tuhumi alkur'ani sai in ce i tun da Allah ya ce wa ja'a to qaulullahi huwa al maganar Allah ita ce gaskiya wa huwa sidq nan gaskiya take amma duk abin da za a fahimta ba wannan ba sai mu ce to a kwakwalwar dan adam ya tsiru kuma dama tun da an ce Allah aka dangana wa wannan hannun Allah fuskar Allah an gane an fahimci wannan tunda an dangana wa Allah to dama sai mu bar shigar na Allah ɗin mu abin da ya shigo mu na cewa ya yi kama da ɗan adam don haka mu kore na Allah saboda na Allah bai kamata ya kama da ɗan adam ba a nan kuskuren yake tun kuskuren mu tun zancen farko dama bai kamata mu ce ya yi kama da na Allah na ɗan adam domin duk abin da aka dangana wa Allah to na Allah ne sai mu tabbatar wa Allah kayansa yadda ya ambata sai mu ce amma mu ba mu san na Allah yadda yake ba shi dai dan adam mun san nasa iri kaza ne iri kaza ne dan adam yana da hannu biyu yana da ido biyu yana da hanci mai kofa biyu yana da kunnuwa biyu yana da kafafu biyu yana tafiya haka dan adam yake in an yi amfani da wani suna na siffofin ɗan adam a cikin alƙur'ani aka dangana wa Allah to baya nufin na Allah irin na ɗan adam ne wannan ina jin da mutum zai girmama alƙur'ani to wannan mazhabar ya kamata yi to wannan ita ce mazhabar sahabbai da tabi'ai da duk malaman musulunci in na ce duk ina nufin waɗanda suka tsaya akan wannan daidai ɗin ahlul hadisi masu gaskata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya duk wanda ya shiga falsafa duk wanda ya shiga harkar falsafa da ilmul kalami ya koma zuwa ga wancan zancen to zaka ga lalle ɗayan biyu ne ko dai ya ƙaryata alƙur'ani ko kuma ya soki alƙur'ani ya ce ƙur'ani ma'anarsa ba ta da kyau dole a canza ta cewa kuwa ma'anar ƙur'ani dole a canza ta ba ƙaramin mummunan abu bane wajibi ya zama cewa mutum ya nesanci dole ne mutum ya nesanci duk abin da zai kai shi zuwa ga a ce ya tuhumi ma'anar alkur'ani cewa ba ita ce daidai ba cewa ma'anar wani ɗan adam abin da wani ɗan adam ya ambata shi ne daidai an fahimci zance na mu je saboda akwai abubuwa da yawa da za a ambata kuma lokacin kamar ba zai zama mana ya ishe mu ba haka nan ya ƙara yake cewa yadullahi fawqa aidihim dan me za a ce yadullahi ai an dangana wa Allah hannu alyadu jariha ake nufi mu ba mu san komai ba sai irin ta dan adam don haka ya za a dangana wa Allah abin da yake irin na dan adam don haka sai su ce a'a na Allah ba haka yake ba ai ko sai su ce wannan magana ta Allah ba daidai ba ce don haka a canza ta ko hakuri ina faɗin haka saboda shine lazimin ma'anar abin da suke nufi cewa Allah bai amfani da lafazin da ya dace ba duk inda zaka yi tawilin wannan magana ba inda zaka zo in ba ba ta da wata ma'ana banda cewa ka ce Allah bai iya zance ba in je zaka yi tawili yau wannan shine zance Allah madauki ya tsare a in kun kula wannan hakika tanaqqusi ne mummuna dangana tawaya ce ga alqur'ani da kuma wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba daga cikin waɗannan abubuwan kurakurai manya ko barna babba a cikin waɗannan miyagun aƙidu da ash'ariya suka tafi zuwa gare su wannan ba iya abin da ya shafi sifat ba duka babin aƙida tunda sun gina shi ne akan wato hankali a yi amfani da hankali a ajiye nassi amma kafin mu je wannan na biyar ɗin akwai wata magana da na gani mai kyau daga malam ƙurtubi ya kamata mu ji ta malam ƙurtubi mai tafsiri a juz'i na bakwai nasa shafi na ɗari uku da talatin da biyu ya zo magana akan awwal wajibi ba mutakallimuna sun tattauna akan awwal wajib ba me awwal wajib alal mukallaf kullum muna tambaya ne su agun mutakallimun kuma daga cikin su har da sahibul irshadi kamar da ibnu taymiya ke kiransa sahibul irshadi yana nufin juwaini yawa cikin littafin sa al irshad yana nan mujalladi daya ya faɗi wannan ka'idar ta mu'tazilawa ya tafi akan ta cewa farkon wajibi akan mukallafi shine kokonto ko ya bincike ko ya nufin bincike ai mun sha faɗar wannan zancen to alƙurtubi mai tafsiri dai babban malamin tafsirin yana cewa ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر yace mutaakhiruna da mutaqaddimuna daga cikin mutakallimun ra'ayinsu shine suka ce duk wanda bai san Allah ta irin wannan hanyar da suka fito da ita ba hanyar me hanyar tariqatul hawadith da kuma tariqatul tarkibi a kore Allah cewa wasu fararun abubuwa na faruwa a zatin sa tunda ko haka ne ba za idan kuwa tahullul hawadithu to ma ma ما حلته الحوادث لا ينفك عنها وما لا تنفك عنه الحوادث فهو حادث فالله تعالى بما أنه ليس حادثا إذا لا يتصف بشيء يدل على أنه تحله الحوادث duk abin da wani abu fararre kan auku a kansa to lalle baya rabuwa da wannan fararren abu to duk wanda baya rabuwa da fararren abu ko to fararre ne shi ma to Allah ko tunda ba fararre bane to lalle duk abin da muka ji an siffanta shi da shi na cewa ga wani sabon abu ya faru gare shi ya ji yanzu ya gani yanzu ya sani yanzu an yi yanzu ya, ya, ya, ya gani to duk waɗannan abubuwan fararrun abubuwa ne ashe Allah canje-canje na hawa kansa in kuwa haka ne to Allah fararre ne domin su ta hanyar da suka gane Ubangiji shine su bi waɗannan hanyoyi su ce duk abin da yake canzawa to ba zai zama Ubangiji ba domin duk abin da yake canzawa ashe kenan akwai lokacin da da babu shi sannan aka same shi to waɗannan siffofi ko da ake faɗi yayi rahama yayi jin kai yayi fushi da wani ko yayi magana da annabawansa a lokacin da ya saukar ya aiko mala'ika in aka ce haka yake kamar yadda mai mulki yake yi to ashe kenan zancensa da ganinsa da jinsa da iliminsa duk suna can canzawa in ko suna canzawa to ya zama shi ma canzawa tana hawa kansa in canzawa tana hawa kansa ba ubangiji bane don haka ashe kenan dole a kore wannan maganganun da aka ce ya ji ya gani ya yi magana ya yi kaza ya yi rahama ya yi jin kai ya yi fushi duk waɗannan abubuwan ba za a dangana masa domin in an dangana masa ashe kenan ya zama hadisi tunda ko ba hadisi bane to a kore sai a zo a kawo hari akan nassoshin da suka tabbatar da haka maimakon wannan ka'idar ita a tuhume ta waye fito da wannan ka'idar cewa ma ta hulluhul hawadithu kaza da kaza da kaza wannan duk shirme ne duk shirme ne kalamun hura lam yantiq bihi alquran wa lam yantiq bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala sahabatu wala al-a'imma al-kibar min a'immati al-islam babu wani malami babu shi wannan zancen a qur'ani babu shi a hadisan manzon Allah sahabbai ba su san wannan zancen ba tabi'ai ba su sani ba manya manyan malaman musulunci duk ba haka suka zance ba haka suka ruwaito mana hadisai Allah madaukaki ya ji Allah ya gani Allah ya yi jin kai ai kun san hadarin wannan magana fa shi yasa fa har kamar nake baku ran nan nake cewa shi yasa a littafan tafsiri in sun zo inna Allah ghafurur rahim inna Allah yarhamu man yasha irin wannan duk sai su canza su ce rahama din nan ma'anarta wai iradatu sawabi ai Allah yana nufin zai ba su lada to irada din mace ta kuma ita ba sifa ce in iradar yanzu aka yi ta to shi ma an samu ululul hawadisin ke kun fahimci wannan sharrin to haka ɗaya hanyar kuma ta tarkibi cewa Allah maɗauki laisa murakkaban to malam qurtubi na fita daga zancensa shine yake faɗin to ai kun san su mutakallimuna nan hadda su a sha'iran sun faɗi ba a sanin Allah sai ta wannan hanyoyin to shine shi malam qurtubi sai yake cewa wannan hanya ta mutakallimun a yau wa dhahaba ba'd al-mutaakhirin min al-mutaqaddimin ay wal mutaqaddimin min al-mutakallimin ila anna man lam ya'rif Allah ta'ala bi-turuq allati taraquha da duk wanda bai san Allah ta waɗannan hanyoyin da suka fito da su ba wal abhath allati harraruha da wannan bincike binciken da suka yi to lam yasihha imanuhu to in ya san Allah ba ta wannan hanyar ba to imanin sa bai yi ba wa huwa kafirun kuma kafiri ne wannan shine zancen su to ina masu cewa masu bin zahirin alqur'ani sune masu kafirta musulmi to ga sunan duk sun kafirta awamul musulmi ga sunan abinda malam qurtubi zai faɗa sai ce fa yalzamu ala hada in muka ɗauki wannan maganar yalzamu kenan takfiru aksaril musulmi an kafirta mafi yawan musulmi an kafirta su in dai an tafi zuwa ga wannan ra'ayin cewa ba za ka san Allah ba sai kai wannan yanzu dan Allah a cikin mu nan waye ya je wannan karatun hmm? kuma shekara ka nawa kana sallah to a gunsu duk kai kafiri ne baka san Allah ba har yanzu sai kai bincike saboda ka bar awwal wajibi duk an kafirta mu dan mu duba mai wannan abu Allah sauki to shine sai ce fa yalzamu ala hada takfiru akthar almuslimin to shine sai ke cewa wa awwalu man yabda'u bi takfirihi shi kuma mai wannan ra'ayin inji malam qurtubi duk mai wannan ra'ayin farkon wanda zai fara kafirtawa shine aba'uhu wa aslafuhu wa jiranuhu sai ya fara kafirta iyayensa da kuma magabatansa can baya da duk makotansa duk kafirai ne dan duk ba su shiga wannan hanyar tasu shi kadai ne a unguwar ma kila ya san wannan wal baqa'u al baqa'u wal qidamu kaza ne kaza ne ba wanda ya sani yanzu duk mutum ba zai san Allah ba sai yayi wannan abu kun bamci wannan hatsarin abu hatsari ne mummuna mummuna ba shi da wata fassara da zaka bashi na bibbi wasu malamai da suke masu bin wannan mazhabar ash'ariyya da na zamanin yanzu suna ta gyara wannan zancen cewa ai ba haka wane yake nufi da maganar da muke kawa kullum ta sawi da kuma as-sanusi sharhin al-kubra tasa da ya rubuta a ciki shi ma ya faɗi wannan cewa wa inna min yace usulul kufri sittatu usulin kafirci foundations din kafirci guda shida ne daga ciki yace wa minha al-akhdhu bi mujarradi zawahiril qur'ani was sunnah kai riko da zahirin alkur'ani da sunna to yana kai ka zuwa ga kafirci ba sawi ne kadai ba haddasa nusi a cikin alkubra duk kuma suna nan malamai duk sun rubuta wannan abun fa suna nan ana karantawa abinda suke nufi shine waɗannan waja'a rabbukan nan kul ka tafi daga zahiri sai kai masa tawili domin in ka ce Allah zai zo to ka mai da shi jiki mai da Allah jiki ko kafirci ne to haka suke nufi don haka ga kenan dole ka bi qur'anin duk ka cancanza shi ashe Allah bai yi magana daidai ba نطق الله بالكفر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كينان بالكفر وهذا لازم قوله wannan shine lazimin zancen su Allah ya magana da kafirci manzon Allah ma yazo ya kawo mutane kafirci akwai magana ta fi wannan muni Allah kyauta to shine malam Qurtubi yace wa qad urida ala ba'dihim hada an kawo wani daga cikin su shubuha aka ce ko in ce wani rikici aka ce masu toya za ka yi da kaza shine iradi mutum ya faɗi abu sai a masa tambaya a ce yalzamu min qaulika kaza da kaza ce ko a ce ya za ka yi da kaza da kaza shine iradi a kawo masa dai kamar tuhuma akan abin da ya ambata Faƙala sai yace la tushanni alayya bi kasrati ahli nari ni karka dame ni da zancen yan wuta da yawan yan wuta ma'ana kar ka dame ni da wannan abin da shi kai ya dame ka a zuciyarka cewa ‘yan wuta za su yi yawa, ni ban damu ba ‘yan wuta sun yawa. Ma'ana kenan yana nan akan bakarsa ta cewa duk wanda bai san Allah ta wannan hanyar ba menene shi kafiri ne don haka kar ma ka zo kana damuna da zancen ‘yan wuta wai sun yawaita. domin ai abin da malam qurtubi ke faɗi kenan cewa wa yalzamu min hadha takfiru aksaril muslimin to shine yace wannan shi ba abin damuwa bane in dai ka tafi akan wannan usul din kawai to ka tsaya akan su karka damu cewa mafi yawan mutanen duniya kafirai ne kenan to ina masu yin zuwa su je su yi conference a shishan malaman asha'ira na duniya ko 2000 nawa ne ne 12 ne ko 16 kai 2016 ne ko aka yi taro a shishan cewa ‘yan asha'ira su ne ahalus sunnati wal jama'a babban abin da za a yaƙa dole a yaƙi ra'ayoyi irin na su ibn taimiyya su ne suke mai da Allah jiki su ce yana sama su ce kaza da kaza su yana wannan kuma fa duk zancen alkur'ani ne abin da suke nufi shine duk a zo a aje waɗannan ayoyin da hadisan sai ka koma wurin su ne kawai za su gaya maka ga yadda abu yake su kuma daga wurin iyayensu falasifa suka ɗauko ilimi ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine rikici don haka ahlul hadisi ahlus sunnati su ne masu riko da qur'ani da hadisi yadda yazo duk yadda duk yadda duk abin da wannan zahirin yake nunawa mu mun yadda mun yi imani zahirin alqur'ani la yadullu alal kufri zahirin alqur'ani la yadullu alal batil a samu me mutashabihat mutashabihat su ne ayoyin da ma'anoninsu ba su bayyana ba sai ka haɗa su da muhkamat sai ka gane ma'anarsu wannan kuma ita ce shi ita ce hanya da magabata suke bi wajen maganin mutashabihat ba a ƙaryata mutashabihat ba ba dole a yi musu tawili ba a je a yi bincike amma in aka kasa ganewa to a koma me muhkamat ai mun sha wannan zancen kun fahimce shi yau don haka ba zai yiwu a ce zawahirun nusus wai bin su shine zai kai mutum zuwa ga lalacewa ko kafirta ba ku duk suna ta rudar ko har zamanin yanzu suna ta rubuta maganganu suna sukan salafiya salafiya me a cikinta bin zahirin alkur'ani da hadisi da jahilci ba a fahimtar abin wannan duk shirme ne yawwa manya-manyan malamai fuqaha'u wanda suka san menene fiqhu su maliku su shafi'i wallahi ba su yi wannan harkar ilmul kalamin ba ba su yi wannan harkar ba ba a kanta suke ba asbatu hadhihi sifat lillahi ta'ala ba su suka yi wannan tafwidin da suke nufi ba da su waɗancan kai suke da'awa ba har qurtubi ya ci gaba yake cewa qultu wa hadha alqawlu wannan magana لا يصدر إلا من جاهل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم babu mai faɗin wannan maganar sai jahili wanda bai san ƙur'ani ba bai san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li'annahu dayyaqa rahmatallahi alwasi'ata ala shirzimatin yasiratin min almutakallimin domin kuwa ya kuntata ya taƙaita rahamar Allah mai faɗin nan shi kuma ya zo ya takaita ta akan wasu ‘yan tarkacen mutane ‘yan kaɗan su ne mutakallimun su kaɗai ne suka san Allah duk al'ummar musulmi ba su san Allah ba sai sai ayyu hadha min qawli al-ar wa qatahamu fi takfir ammati muslimin sun kuma kutsa sun kafirta mafi yawan musulmi wannan fa maganar ba ta ibn taymiya bace ba ta ibn al-qayyim bace ba ta dan abdul wahhab bace ba ta malaman zamanin yanzu ba ce ta malam ƙurtubi ne malam ƙurtubi mai tafsiri shekara nawa ya rasu dari shida da saba'in ko da wani abu haka tun kafin su ibini taimiyya don haka ba bayan ibini taimiyya ba ne ballantana a ce a wurinsa ya kwafo yau kuma ba malike ne ɗan andalus ba maliki dan mazhabar malikiya ne ba wata mazhabar yake bi na'am shi kansa ya yi ta'assuri da wasu abubuwa na tawili a wasu sifat amma wannan yana daga cikin abubuwan da za su nuna maka cewa ba manhajinsa ba ne ash'ariyanci haka ibnu hajar haka annawawi za ka samu tawili daga wurinsu nan da can amma wannan ya nuna me haƙiƙanin aƙidarsu suna kan aƙidar ahlus sunna wal jama'a as-salafiyyin na haƙiƙa amma tuntuɓe ne da ya same su saboda tasirin littafan da suka karanta ko kuma wasu malamai da suka ɗauki karatu a wurinsu nan ko can ko kuma saboda bi'ar da suke zaune a cikinta an fahimci wannan ta nan kake gane domin wannan shine takariri da qurtubi yayi da kansa to yana cewa ayyu hadha min qawli al-a'rabi wannan zancen ina za ka sa shi daga irin zancen al-a'rabi din nan mutumin ƙauyen nan alladhi kashafa an farjihi li yabula wanda yazo masallaci ya fitsari wanta harahu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam har sahabbai suka yi masa tsawa aka yi kansa aka yi ta a kansa me yace bayan ya gama sai ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan ya roki Allah rahama yace kuma har a keɓance ta gare shi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي لقد حجرت واسعا kai bawan Allah ya abu mai faɗi kai ka zo ka kunta tashi ka ce sai iya ni da kai kaga me annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam a zancen wannan a arabi gashi bai je yayi karatun ilmul kalami ba amma ya san Allah yana yin rahama ya tabbatar wa Allah siffar rahama yace Allahumma rahamni wa muhammadan wala tarham ahad a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da imaninsa na cewa lalle Allah mai rahama shi domin wannan fahimtar ce ma ta sa har yace hababan Allah laqad hajjarta wasi'an abin da yake mai fadi shine rahamar Allah hajjartahu ai dayyaqtahu ka zo ka kuntata shi ya zaka bari sai mu biyu kun fahimci zancen wannan abin shi qurtubi yake nufi sai ce kharrajahu al-bukhari wa tirmidhi wa ghayruhuma min al-a'immati sai ce atara hadha al-arabi shin wannan balaraban kauye kana ganin arafa Allah ya san Allah ne bid-dalili wal burhani wal hujjati wal bayan ya san Allah ne ta hanyar dalili da burhani da hujja wa anna rahmatahu wasi'at kull shay'in ya san cewa Allah ya faɗa a Qur'ani wa rahmati wasi'at kull shay'in ko ba ko ba haka bane wannan bawan Allah ya san wannan wa kam min mithlihi da yawa ga sunan irinsa irinsa mahkumul lahu bil imani an musu hukuncin da cewa mu'minai ne domin da da annabi sallallahu alaihi wasallama inda akan wannan zancen yake na su a sha'ira da sai ya tsaye da shi ya ce kai bawan Allah wai a ina ma ka san Allah haka ke cewa yana jin kai ai shi ba a dangana masa jin kai domin jin kai rauni ne a zuciya haka suke cewa yan ash'ariya ai rahama rauni ne a zuciya da suka tashi kwatanta kuma sai suka kwatanta da zuciyar dan adam wannan menene ba tashbihi bane shine tashbihi shabbahu thumma attalu shine abin da suka yi da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a mu ba mu yadda ba Allah ba a cewa yana rahama inda wannan zancen gaske ne amma gashi ya tabbatar masa da imani ya hana a yi masa tsawa ya ce ku bar shi ya kare kuma har ya fahimci abin da ya faɗa cewa rahamar Allah mai faɗi ce kai kuma ka taƙaita ta sai gaya masa ba a taƙaita rahamar Allah an fahimci wannan zancen kuma inda ya kafirta da ya tabbatar wa Allah rahama to anan ya kamata a gaya masa in ko annabi bai gaya masa yayi kafirci saboda ya tabbatar da siffar rahama ga Allah ba to babu duk duniya ba wanda ya sai kafirta wannan mutum kun gane wannan ko ba gane ba to shine zancen sai ce ya za a yi musulmi an yi hukunci da musuluncinsu wani mutum ya zo ya kafirta su malam qurtubi ya gaba ce balik tafa sallallahu alaihi wasallama min kathirin mimman aslama bin nutqi bi shahadataini dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadatu duk wanda ya zo musulunta to annabi sallallahu alaihi wasallama ya wadatu daga ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan sai a ce je ka ka zama musulmi ko kun taba ji annabi sallallahu alaihi ya tsaye da wani ya tambaye shi ka san tsariƙatu hululul hawadisi ka san tsariƙatu tarkibi to ka tsaya sai ka yi bincike sai ka san Allah ba haka yake ba sannan da haka yake sannan kaza da kaza sannan kaza sannan ya zama mai imani duk masu imani da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iktafa minhum bishahadatai shi yasa qurtubi shi ma yake cewa a ra'ayinsa a fahimtarsa awwal wajibin alal mukallifi shine ash-shahadatai shine tauhidi mutum ya yadda da shahadatu Allah ilaha illallah ba zancen neman sanin Allah ta hanyar ilmul kalami da falsafa sannan a dawo a san Allah sannan a imani da shi bayan an karyata shi ba kun gane wannan zancen to shine har a ƙarshe ya kawo yace wa hatta innahu iktafa bil isharati fi dalika kai ba wai alqawlu bi shahadataini ba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya wadatu da ishara a kissar baiwan nan ta mu'awiyah ibn al-hakam ko da yazo a sulami da yazo da baiwarsa lokacin da ya mare ta yayi nadama akan marin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a zo da ita yana so ya gwada imaninta me yace mata sai yace aina Allah a wata riwayan asharat ila sama'i sai ta nuni zuwa sama cewa Allah yana sama wannan isharar kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadatu da yace yace atiqaha je ka yanta ta fa innaha mene fa innaha mene fa innaha me to in ji manzon Allah su kuma masu ilmul kalami sun ce fa innaha mene subhanallah in dai za ka bar sunnar manzon Allah su ba ka yadda da hadisan nan ba to wallahi musuluncin ka ba zai kyau ba wannan shine dalilin da yasa muke tattauna akan wannan mas'ala dole ka yadda manzon Allah sallallahu ya fi kowa fahimta kuma maganarsa ta fita ka ta fita malamin ka ta fita malamin duk aqida da kake bi daga an ce ga maganar manzon Allah to ita ce daidai kawai anan gaskiya take ko ta saba wa kowace dariƙa ko ta saba wa kowaye duk tuhumar ka cewa ba a gane ba ba kai ne baka gane ba yau tsakani da Allah ba yadda za a yi da ƙoƙarin larabcinka na zamani yanzu ka zo ka ce malamai ba su gane ƙur'ani ba ba su gane hadisi ba saboda ba su ilmul kalami ba wannan ƙarya ce Allah kyauta to mu bar zancen malam ƙurtubi haka abu na gaba ko lokacin yayi na na yau to miki goma ma fara wannan abu na gaba daga cikin abubuwan da suke cikin wannan aƙidu na ɓarna iddi'a'uhum an al'ammata khutibu bil kufri لأن أقوله قاصرة عن معرفة التوحيد لا حول ولا قوة إلا kun ji wata ƙammatul kubara ɗin kamar da da'awar da suke cewa ai su gama garin mutane waɗanda ba su da ilimi jahilan nan su ne ammawa awam su ammawa khutibu bil kufri an musu magana ne da kafircin ma'ana kafircin aka koya musu shi aka faɗa saboda shi ne lafazin da za su iya ganewa li'anna uqulahum domin ku hankulansu qasiratun an ma'rifati tauhid hankulan jahilai ya gaza sun gaza ba za su iya fahimtar wannan tauhidin ba yau Allah ya kawo mu kunji zancen da suke faɗi ko da ake shawo duk wanda ya zurfi a tauhidi yana bata ko to a irin wannan tauhidin nasu ne shine na bata eh tauhidin bata shine ilmul kalami da falsafa eh to su abin da suke faɗa dai nan suna tuhumar nassoshin Qur'ani da nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa maganar da take ciki an yi amfani ne da lafuzzan da tarkacen mutane gama garin mutane jahilan mutane ba za su iya fahimtar wani abu ba wannan ba don haka wannan kafircin da ke ciki a yi haƙuri da shi a ba su haka sai sun yi karatu sai su zo su gane kun fahimci wannan arrazi shi dai ogan da mai wannan zance yana cewa wai wa'alam annal ulama al na zakaru cewa malamai muhaqqiqun sun fada sun fadi anwa'an ay zakaru anwa'an min al fawaid fi inzali al mutashabihat sun fadi fa'idoji masu yawa me yasa ake saukar da mutashabihat kasan a gurin su masu ilmul kalami musamman su a sha'ira ayatu sifati suna sanya su a cikin ayat mutashabihat wannan kuma kuskure ayoyin sifat ba mutashabihat bane muhkamat ne Allah ne magana akan zatin sa mu kuma ba mu san zatin nan nasa ba shi ya ba mu labari cewa yana da kaza yana da kaza yana da kaza yaya yake da waɗannan abubuwa ba mu sani ba amma zancen da ya faɗa lafazin da ya amfani da shi da ma'anar mun gane ta kuma mun dangana masa abin da ya ambata an fahimci wannan wannan shine daidai to in suka ce mutashabihat suna nufin hatta ayatu sifati wai shi nan so ma yake nuna ai daga cikin hikimar saukar da ayoyi mutashabihat gashi yace wa huwa sababul aqwa wai shine ma sababi mafi girma mafi karfi gashi ku bari ku ji dan Allah wannan mummunar magana yace annal qur'an mustamilun ala da'watil khawas shi qur'ani ya kunshi da'awa ne ta keɓantattun mutane eh da'awar keɓantattun mutane wal awam su kuwa jahilai gama garin mutane تنبو في أكثر الأمور عن إدراك الحقائق الأقلية المحضة وقالنسو سنغذا بذات إيه فهمتر دليلين هنكلي با فمن سمع don haka duk wanda ya ji min al'awami daga cikin amawa ga magarin mutane jahilai fi awwalil amri farkon lamari sai ya ji isbata mawjudin laisa bi jismin an ce masa ga wani abu akwai shi amma ba jiki ba ne wala mutahayyizin kuma bai ci wani space wata iyaka yana wani wuri ba wala musharun ilaihi kuma ba a nuni zuwa gare shi to in ya ji wannan zanna anna hadha adamun mahab sai zaci cewa wannan ai babu ku ku gane cewa su jahilai in ka ce musu ga wani abu akwai shi amma kuma ba a ganinsa amma kuma wato ba jiki ba ne bai kuma baya wani wuri an gane sannan kuma ba a iya nuni zuwa gare shi sai su ce a mu hankalinmu ba zai ɗau wannan abun ba sai su ce babu kaga kenan in suka faɗi haka dangane da Allah ku kaga ai sun kafirta sun ƙaryata Allah to don haka sai aka yi musu dabara a cikin alkur'anin sai aka rika faɗin siffofin jiki siffofin abin da yake ya shiga wani wuri ya tsaya siffofin abin da za a iya nuni zuwa gare shi saboda hankalinsu irin wannan ne abin da ya sani kenan shine abin da za su iya yadda kafin daga baya in suka bincike to kuma za su dawo kan wancan abin sai su aje don haka kenan sai a sake wa wannan ayoyin da suka ba su wannan labarin fassarori kuna fahimta wannan zance yawwa fawaqa'a fi ta'tili sai su koma su auka cikin ta'tili sai su a ƙarya ne babu wannan ilahi fa kana al-aslah don haka sai ya zama abin da yafi maslaha abin da yafi kyau an yukhatabu bi alfadhin ay musu magana da wasu lafuzza dalatin ala ba'd ma yunasibu mimma takhayyaluhu wa tawahhamuhu sai ai musu magana da wani abu da ya dace da abin da ke kwakwalwarsu cewa duk abin da aka ce akwai to dole yana da jiki dole kuma yana da kaza yana da kaza yana da kaza an gane wa yakunu makhluqan bima yadullu ala al-haqq sarih sai kuma dan takuda shi da abin da zai nuna musu gaskiya sai daga baya za su gane da haka da yake nan kaga alqur'ani da hadisai me suke nuni zuwa gare shi kafirci amma an yi amfani da ka a wajen su mun dama shi ne amma an yi amfani da wannan kafircin ne dan wani lokaci saboda ana magana ne da jahilai su ko jahilai ba za su fahimci komai ba in ba wannan ba don haka a dan yi haƙuri da su dan wani lokaci su gane wannan daga baya kuma sai su dawo kansa haka tafta zani ya ambaci wannan magana cewa musuluncin nan an kasa shi kashi biyu ne akwai zancen wayayyu masu basira mutakallimun philosophers haka su sun san wannan zance naka in an kaya musu wata aya da ta nuna wani zance da ba abin da suka sani ba sai su a wannan a canza mata ma'ana ba haka ake nufi su ko jahilai ku bar su akan hakan saboda in ba haka ba ai ba za su gane to kun ji dalilin cewa duk mai bin qur'ani jahili a wannan irin zancen suka dauko dole mu tsaya anan saboda lokacin yayi amma ba mu kare wannan maganar ba eh insha Allah akwai maganar shi na taftazani da sauran ilzamat da 'yan batsiniya suka yi musu da kuma sauran abubuwa ne miyagu da suke cikin wannan abin jama'a faɗin waɗannan maganganun akwai fa'ida cikin su ko ba fa'ida da akwai fa'ida sosai yauwa waɗanda kake tsammanin akan daidai suke su ne ma suke da'awar ba wani mai gaskiya sai su ko su ne kaɗai akan gaskiya sauran mutane shirme suke yi to ga irin abin da iyayen gidansu suke faɗi wani kuma babu komai a ciki sai sukan qur'ani da sukan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dunkule a ƙarshe ya'yan uwa kafin mu zuwa mako mai zuwa musulunci ba zai yiwu ba sai da qur'ani musulunci ba zai yiwu ba sai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'anin nan da hadisan nan zahirun su inda zahirin ya bayyana aka fahimce shi an gane inda kuma magana ce da za a istinbati a babin fiqhiyat harkokin shari'a halal da haram a istinbatin abinda ba qur'ani ba ma a iya gano ta hanyar kiyasi wannan duk ya halatta isti'malul uquli a nusus ba matsala bace amma a harkar da ta shafi gaibi to ba zancen wani Allah ya ce abu kaza shine kaza kai ka zo ka ce a'a kana da wata hanya da ka gano yadda Allah ya wajaba ya zama tunda aka faɗi sabanin haka a Qur'ani to Qur'anin za a canza ba wai wannan ka'ida da kai ka gano ta ba gaskiya baka kyauta ba to mu tsaya haka Allah subhanahu wa ya taimake mu Allah ƙara mana ilimi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk